Universal Media.
D- D- D- D- D- D- DJ Julius on the beat.
Tana jiranka idan baka dawo kunye su da sauri ba. Double wahala tana jiranka idan baka dawo kunye su da sauri ba.
DJ Julius on the beat.
su da karfi ba ba ka rike shaidan da karfi ba dabul wahala tana jiranka idan ba ka dawo gunye su da sauri ba
DJ Julius on the beat.
Hey! Yaro mai amfani da lokacin sa ne fa Martino. Nice one. Idan bulwa Allah kana zuwa masu bi. Mm,
D- D- idan D- bulwa D- D- D- Allah DJ Julius kana on the beat.
zuwa yan uwana.
Faint Party Beats.
Ka tuba ka zo ka tuba babana. Na ce ki tuba ki zo ki tuba mamana. Sama, sama. Mm, dogon wahala tana zuwa. Dogon wahala tana jiranka. Idan baka dawo gun Yesu da sauri ba. Dogon wahala tana jiranka. Idan baka dawo gun Yesu da sauri ba. Baka rike Yesu da karfi ba. Baka rike shaidan da karfi ba. Dogon wahala tana jiranka. Idan baka dawo gun Yesu da sauri ba. Baka rike Yesu da karfi ba.
DJ Julius on the beat.
kwana-kwana domin ba zai taimake ka ba baba yau kana wa'azi ga laya a kwankwasonka yau kana gidan allah gobe kana gidan boka mama na azumunta kullum ke ce mai ba da hannu amma a zuciyarki babu tausayi babu yafiya kullum muna addu'a kullum muna azumi amma damuwoyin mu samsam ba sa karewa domin muna addu'a rike da juna a zuci sannan muna azumi amma kuma ba mu da kauna in yesu ne ka zaba ka rike shi da karfi in shaidan ne ka zaba wannan kuma ya rage naka ka san dubul wahala tana jiranka idan ba ka dawo kun yesu da sauri ba dubul wahala tana jiranka idan ba ka dawo kun yesu da sauri ba dubul wahala tana jiranka idan ba ka dawo kun yesu da sauri ba dubul wahala tana jiranka idan ba ka dawo kun yesu da sauri ba ba ka rike yesu da karfi ba ba ka rike shaidan da karfi ba dubul wahala tana jiranka idan ba ka dawo kun yesu da sauri ba ba ka rike yesu da karfi ba ba ka rike shaidan da karfi ba dubul wahala tana jiranka idan ba ka dawo kun yesu da sauri ba littafin ayyukan manzane sura biyu yesu ya aiko wa manzane da mai taimako ruhu mai sarki ya soko wa almajirai suka fara harsuna daban-daban suna wa'azi an kafa ikkilisiya domin bishara ne an kafa ikkilisiya domin ceton rayuka DJ An kafa Julius on the beat.
ikkilisiya domin ceton batattu amma ikkilisiya a yau gaskiya ban gane ba a coci ake wa'azi a bar gulma kuma a coci ake ake gulma a coci ake wa'azi a bar karya a coci ake karya a coci ɗaya za ka gan wane na neman matan wane a coci ɗaya za ka gan wannan ya kai wannan kotu can jini da maitanci yanzu ya dawo ikkilisiya tsoron allah babu samsam a cikin zukatan mutane mu sani dogon wahala tana nan zuwa idan ba mu dawo kun yesu da sauri ba dogon wahala tana jira mun idan ba ka dawo kun yesu da sauri ba dogon wahala tana jira ka idan ba ka dawo kun yesu da sauri ba ba ka rike yesu da karfi ba ba ka rike shaidan da karfi ba dogon wahala tana jira ka idan ba ka dawo kun yesu da sauri ba ba ka rike yesu da karfi ba ba ka rike shaidan da karfi ba dogon wahala tana jira ka idan ba ka dawo kun yesu da sauri ba to yan uwana maza da mata ina so mu sani da cewa rayuwar mu a duniyar nan na lokaci kaɗan ne DDDDDDJ mu yi hankali Julius on da the beat.
rayuwar da muke yi ubangiji da kansa ya ce yana zuwa da sakamakon da zai bawa kowa daidan gwargwadon abin da ya aikata menene tunanin ka game da rayuwa da sani yau kai ne gobe ba kai ba mu yi hankali da rayuwa domin dogon wahala tana zuwa Saint Patty Beats.
wannan sako ta fito ne ta wurin yaro mai amfani da lokacinsa wato martino na
Ga wata sabuwa kenan, ga wata sabuwa kenan, wata rana za ka bar gida ba za ka dawo ba. Kuma babu wanda ya san ranar da zai fita da ba zai dawo ba. To sai mu shirya. To duniya, gidan haya ne. Evangelist Morris, Jonas, Kogu kenan. Za mu je.
Saint Patty Beats.
Ayyo, duniya ba namu ba. Wayyo, duniya gidan haya ne. Ayyo, duniya gidan hira. Mm. Ayya.
DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat.
Baba ya bar gida ya ce wa yayarsa ni zan je arwa yanzu yanzu nan zan dawo. Baba ya bar gida ya ce wa iyalinsa ni zan je anwa yanzu yanzu nan zan dawo. Yaya su ce masa kace in Allah ya yarda in Allah ya yarda yanzu yanzu za ka dawo. Baba ya amsa an gwamba shi da nisa nan salaki kawai yanzu yanzu nan zan dawo.
DDDDDDJ Julius on the beat.
Nan zai sallake, zai sallake, sannan ga hatsari. Labari ya canja, baba fa ya raso, baba ya yi tafiya, baba bai dawo ba.
Game DJ Julius on the beat.
Wani za ya mora karatun da kake yi ko za ka mora. Dan uwana sai ka san da wannan sosai. Ayyukan da baka sani ba wanda za ya mora. Ka yi shuki da girin ka a sama miya.
DJ Julius on the beat.
Yanzu za ka koma. Yaruwa sai mu sani mutuwa ba dottorido. Sai mu shirya ko yanzu fa za ka koma. Komi kudinka, komi arzikinka. Idan lokaci ya yi, dole za ka koma. Komi iliminka, komi karfinka. Idan lokaci ya yi, dole ne za ka koma. Babu wanda ya sani iran da zai mutu babu wanda ya sani iran da zai koma tun da ba ka sani ba sai ka shirya da dan wanka tun da ba in sani ba sai in shirya da yan wana
DJ Julius on the beat.
Fame Party Beats.
Music, Jagadan Almasu kenan da wata sabuwa. zama Allah na wani aya zama zama ya zauna wani zama zama aya ai hanga zambe ai hanga zambe
DJ Julius on the beat.
Fame Party Beats.
kano na mani ai hanga zambe kano na mani ai hanga zambe baba nuna mani ai hanga zambe oh na mani
hanyar da zan aya ka nuna mani hanyar zuwa zama baba ka nuna nuna mani hanyar da zan ya ka nuna mani hanyar zuwa zama ka nuna mani hanyar da zan bi Aya Yesu na baba na na zo gare ka ka nuna mani nuna mani ayan da zambe to in ba tare da kai ba Allah na ba zan iya ba in ba tare da kai ba baba ba zan iya ba kai ne rai kai ne gaskiya Allah na kai ne kuma hanya hanya zuwa sama hanya zuwa sama da gargada ya ke babana hanya nan babu sauke to hanya zuwa sama da gargada ya ke a gaskiya hanya nan babu sauke kamar yadda ka nuna wa shawulu ya zira babana nuna mani nuna mani ayan da zambe kama yanda ka nuna wa bitrus ya zira baba nuna mani nuna mani ayan da zambe kama yanda ka nuna wa filibus ya zira DJ Julius on the beat.
nuna mani nuna mani ayan da zambe to ka nuna mani ayan da zambe ka nuna mani ayan da zambe ka nuna mani ayan da zambe ka nuna ba za ni tsira ba idan na bi ai na mai da ce ai ba za ni tsira ba idan na bi ai na DJ ce Julius on the ai ba beat.
za ni tsira ba idan ni ne sarki karya a anguwa ai ba za ni tsira ba idan ni ne sarki gulma a anguwa ba za ni tsira ba idan na bi ai ya nema mata mutane ba za ni tsira ba idan na bi ai ya ci kuɗi kirisiya ba za ni tsira ba sace sace kagan ai ba za ni tsira ba don yesu ya ce mana shi ne gaskiya shi ne rai shi ne kuma hanya hanya zuwa sama don yesu ya ce mana shi ne gaskiya shi ne rai shi ne kuma hanya hanya zuwa sama ka nuna mani hanya na zambi nuna mani hanyar da zan bi baba nuna mani hanya na zambi oh nuna mani hanyar da zan bi ka nuna mani hanyar zuwa sama ka nuna mani hanyar da zan bi ka nuna mani hanyar zuwa sama ka nuna mani hanyar da zan bi
Saint Party Beats.
Yesu nuna mani hanyar da zan bi zuwa sama.
hanyar da zan Yesu nuna mani bi hanyar da zan bi zuwa sama.
hanyar da zan bi
Allah nuna mani hanyar da zan bi zuwa sama.
hanyar da zan hanyar da zan bi Hanyar da Allah nuna mani zuwa sama.
zan Allah bi.
na kira hanyar da zan bi zuwa sama.
Hanyar da DJ zan bi.
Fast na kira hanyar da zan bi zuwa sama.
Hanyar da zan bi.
Yayanka na kira hanyar da zan bi zuwa sama.
Hanyar da Bana zan so bi.
in kira.
DJ Julius on the beat.
hanyar da Bana zan so bi in kira.
hanyar da zan bi Na mani.
hanyar da Ina zan so bi in bi right.
hanyar da zan bi Na bani.
hanyar da Ina zan so bi in bi right.
hanyar da zan bi Na bani.
hanyar da zan bi hanyar da zan bi hanyar da zan bi
Yaro mai amfani da lokacin sa ne fa Martino on this one. Nice one.
Universal Media.
To yan uwana maza da mata na san burin kowane iyaye a rayuwa shine su kalli ƴaƴansu su zama ƴaƴa na DJ gari.
Julius on the beat.
Amma yau mu dubi rayuwar da matasa suka sa kansu. Mun ɗauki rayuwar duniya mun manta na Ubangiji. Shaye-shaye ya ɗauki hankalin matasanmu. Shi ya sa littafin ruya ta Yohana. Sura 22 aya 12 Yesu da kansa ya ce, Yana zuwa da ladan da zai bawa kowa. Don uwana ka tuba tun kana da zarafi. Domin bayan mutuwa babu sauran damar tuba.
DDDDDD Shaye-shaye Julius babu on the riba.
beat.
Wannan sako ta fito ta wurin yaro mai amfani da lokacinsa wato Martino. Nice one.
Saint Party Beats.
ai ya shaye shaye samsam babu riba ka tuba
Shayi shayi babu riba, Yesu yana kira Abokina.
Shayi shayi babu riba, dan gaye ka so ka tuba. Shayi shayi babu riba, Gaskiya.
Yesu yana kira yo.
Abokina.
Shayi shayi babu riba, dan gaye ka so ka tuba.
Kwaya.
Kwaya za ta kwaye ka, wiwi za ta wina ka, kaftin Jack za ya ja ka, ya jefa ka gidan gidan wuta.
wuta.
Kwaya za ta kwaye ka, wiwi za ta wina ka, kaftin Jack za ya ja ka, ya jefa ka gidan wuta.
cikin farkon halitta Allah ya yi sama da duniya cikin dukan halittar da ya yi ya fi kauna dan adam domin ya halicci mutum a cikin kamalinsa ne kuma shirinsa a gare mu kullayomi alheri ne amma dan uwa ka duba yadda yau ka bata rayuwanka a anguwa kowa ya san da kai ga son fada da zage-zage baka da lokacin ibada baka da lokacin addu'a ka ba shaidan zarafi har ya mallaki rayuwanka mai yiwa kai gwamna ne a maka dubi yadda yau ka zama mai yiwa kai sanata ne ka dubi yadda yau ka zama mai yiwa kai fasto ne ka dubi yarda ka kwarkwance shaye-shaye babu riba abokina ka zo ka tuba yesu kristi yana kira ka zo ka tuba tun yanzu domin bayan mutuwa baka da sauran zarafi shaye-shaye babu riba yesu yana kira yau shaye-shaye babu riba abokina ka canza hali Shaye-shaye babu riba, Yesu yana kira yau.
Abokina.
Shaye-shaye babu riba, dan gaye ka so ka tuba. Shaye-shaye babu riba, Gaskiya.
Yesu yana kira yau.
Abokina.
Shaye-shaye babu riba, dan gaye na iya iya iya abokina me yasa ka bijire wa tarbiyan iyaye abokina me yasa ka biyewa abokai abokina ka sani fa abokai ba za su cece ka ba a ranar da ka mutu abokai ne za su dauki duka su ne za su dauki shofar su tone rami su binne ka bayan sun binne ka za su dawo karkashin inuwa agun zaman makokin ka za su zauna suna hiran banza agun zaman makokin ka za su ci shinkafa agun zaman makokin ka su ne za su sha kwaf da fanta agun zaman makokin ka su ne za su yi hiran mata kai kuma kana kabari babu mai taimakon ka daga kai sai ubangiji sai abin da ka aikata za a baka ladan gwargwadon abin da ka aikata yesu kristi yana kira ka zo ka tuba tun yanzu don wancan babban rana babu wanda zai cece ka yesu kristi yana kira ka canza hali tun yanzu domin bayan mutuwa baka da sauran zarafi shaye-shaye babu riba yesu yana kira yau shaye-shaye babu riba aboki na ka canza hali shaye-shaye babu riba yesu yana kira aboki na shaye-shaye babu riba don kare da su ka tuba shaye-shaye babu riba yesu yana kira aboki na shaye-shaye babu riba don kare da su ka tuba ya za ta koye ka wiwi za ta yi na ta kafin ta za ya jaka ya jefa ka gidan wuta ya za ta koye ka wiwi za ta yi DJ Julius on the beat.
ya jefa ka gidan wuta
Saint Party Beats.
Ayya, ayya, oo. shaye, shaye, sam, sam, babu riba. Sama, sama, sama. Ayya, shaye, shaye, sam, sam, babu riba ka tuba. Ina na na na na na na na.
DJ Julius on the beat.
Ayya, babu riba. Nice one, Jauje. shaye shaye zamzam ba buri ba kuma
Saint Party Beats.
shaye shaye zamzam ba buri ba dan adam dan adam a gaskiya abin sauro ne dan adam dan adam a gaskiya abin sauro ne amma zuciyarsa mugu sai nuna yana saka amma zuciyarsa da mugunta mugu a gaskiya abin tsoro ne zuciyan dan adam cike yake da mugunta zuciyan dan adam cike yake da munafurci zuciyan dan adam cike yake da mugunta zuciyan dan adam cike yake da munafurci kuna zama tare kuna kwanciya tare amma zuciyansa Allah ne kadai ya sani kuna makaranta tare kuna kasuwa tare amma zuciyansa Allah ne kadai ya sani dan wana ayya ayya a gaskiya abin tsoro ne.
DJ Julius on the beat.
Ayya, ayya, a gaskiya abin tsoro ne. Sai nuna ya sauka masu jiyarsa da mugunta. Dan adam, a gaskiya abin tsoro ne. Sai nuna yana sauka. Kaito, a gaskiya abin tsoro ne. Wanda ya san asirinka, in baka yi lura ba dan wana, shi ne kuma zai zama
DJ Julius on the beat.
gaskiya abin tsoro ne Mugu. a gaskiya abin tsoro ne Mama na ga shawara zuwa gare ki, girki asirin gidanki kada ki gaya wa kowa. Asirin gidanki ke da mijinki ne, riki asirin gidanki kada ki gaya wa kowa. Yarwa ta ga shawara zuwa gare ki, riki asirin ki kada ki gaya wa kawarki. Idan kina shirin aure ne ki gunda bakinki, in kin samu kudade ki yi shiru da bakinki. Yan mata da yawa shirin auren su ta dagule, idan kina shirin ki ki yi shiru da bakinki. Ko saurayin kina son ki, ko kuma baya son ki, kirki asirin ki kada ki gaya wa kawarki. Dan adam, dan adam, a gaskiya abin tsoro ne. Dan adam, dan adam, a gaskiya abin tsoro ne. Amma zuciyarsa mugu zai nuna yana son ka. Amma zuciyarsa da mugunta mugu.
DJ Julius on the Mai beat.
kyau ka samu kuɗaɗe ga dama, rike asirinka kada ka gaya wa mutane. Ka yi noma ka samu amfani mai yawa, rike asirinka kada ka gaya wa mutane. Iyayen ku suna da kuɗi, iyaye sun gaya maku, ku rike asirinsu kada ku gaya wa mutane. Iyayen ku suna da kuɗi, yaya kun sani, ku rike asirin su kada ku gaya wa mutane wanda ka yarda da shi shi ma yana da wanda ya yarda da shi ka riƙe asirinka kada ka gaya wa mutane wanda kin yarda da ita tana da wanda ta yarda da ita ki riƙe asirinki kada ki gaya wa mutane yarwata dan adam dan adam a gaskiya abin tsoro ne dan adam dan adam a gaskiya abin tsoro ne amma zuciyarsa da mugunta mutum abin tsoro ne amma zuciyarsa da mugunta kai to a gaskiya abin tsoro ne haka rayuwar take Allah da kansa ma ya ce ya tuba da ya halicci mutum a cikin kamaninsa. mutum mai wuyan gane hali ka taimaki mutum ka daga shi ya dawo daga baya kuma ya zama mai zagin ka ya shirya maka munafurci idan ka ga an ci nasara a kanka to ka bincika da kyau zaka ga akwai hannu na kusa da kai domin da yawa da suke zuwa kusa da kai ba kaunar ka suke yi suna tunanin abin da su suke gudu da ka bayan sun ci burinsu.
DJ Julius on the beat.
Muna gani azaba tana karuwa amma bai cika ba
DJ Julius on the beat.
ina rayuwa wayansu suna cewa Najeriya fa gobe ta na yi girma na fara yin rayuwan nan amma gashi nan har yau Najeriya ta kibe ta manabcin da yi a duniyan nan da fa bai cika ba manabcin da yi a duniyan nan da fa bai cika ba manabcin da yi a duniyan nan da fa bai cika ba manabcin da yi a duniyan nan da fa bai cika ba Muna gani ga harabcin na jigawa. Muna gani ga harabcin na jigawa. Ba harabcin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Ba harabcin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Ba harabcin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Ba harabcin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Wata farin hula duk ba ta kife ta. Sojoji sun mulke mu su ma ta kife ta. Annoba kullum kullum karuwa ne take yi. Amma na cewa wai Najeriya gobe ta. Dukan waɗannan cikin aya ne. Dukan waɗannan cikin aya ne. Dukan waɗannan Yesu ya shaida mana. Dukan waɗannan cikin aya ne. Kwanacin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Kwanacin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Kwanacin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Kwanacin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Muna gani ga halarci na jigawa. Gaskiya. Muna gani ga halarci na jigawa. Kwanacin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Kwanacin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Kwanacin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba. Kwanacin da an yi a duniyar nan da ba bai cika ba.
Excuse Yaro mai amfani da lokacinsa ne fa Martino on this one Nice one
Saint Party Beats.
ai ya ni mai zunubi ne ya yesu na kari mani jin kai ni mai zunubi ne ya yesu na kari mani jin kai
DJ Julius on the beat.
ni mai zunubi ne ya yesu na kari mani jin kai ni mai zunubi ne ya yesu na kari mani jin kai
Saint Party Beats.
DJ Julius on the beat.
Ina certificates na Iya.
ka certificates na iya Na iya zunubi.
zunubi Ina certificates na ka certificates na iya Dan zunubi uwana.
Kaga kana zunubi babu certificates Menene riban da ka samu cikin zunubi Ina certificates na ka certificates na iya Ya zunubi kai ma. Ayya, ina Ana makaranta ana bada certificate Ana koyon sana'a ana bada certificate Ana kasuwanci ana bada certificate Antikin dade kina gulma babu certificate Menene riban da kin samu a yin gulma Mun dauki zunubi ya zama mana tamkar abin rigima Mun dauki duniya ya zama mana tamkar gidan gado Idan ba mu dawo gunye su ba za mu yi babban asara Gwamma mu dawo gunye su don kar mu yi da na sani Da na sani fana baya mu bi duniyan nan a hankali ina certificate wanda an baka certificate na iya zunubi Ina certificate na ka certificate na iya zunubi Ina certificate na ka certificate na iya zunubi Kana ki kana zunubi babu certificate Menene wanda ka samu cikin zunubi Ina certificate na ka certificate na iya zunubi Kana ki kana zunubi babu certificate Menene riban da ka samu cikin zunubi Ina certificate na ka certificate na iya zunubi wayo ayya oh oh oh masu bi mu sani fa da cewa ba a yi wa Allah wayo mu ne kullum a coci masu shaidaban gaskiya cewa muna kin shaidan da dukan ayyukansa amma bayan mun fita baba kai ne a gidan giya amma bayan mun fita mama ke ce mai raina mijinki amma bayan mun fita aboki kai ne mai mola wiwi amma bayan mun fita an tike ce a ɗakin saurayi.
DJ Julius on the beat.
Mun manta akwai mutuwa, ba mu damu da Allah ba kowa shagalinsa yake yi. A ranar za ka mutu kai kaɗai da cikin kabarinka. Daga kai sai Ubangiji sai abin da ka aikata. A wancan babban rana ilimin ka ba za ya cece ka ba. A wancan babban rana dukiya fa ba zai yi taimako ba. A wancan babban rana iko da mulki zai zama banza yan uwana mu sani hakkin zunubi fa mutuwa ne tuba shine maganin zunubi wasu ba su gane ba wanda ya ke ya ji bari a rayuwa dole zai ji oho ina certificate ina ribar zunubin da take yi ina certificate wanda an baka don iya zunubi ka daɗe kana zunubi babu certificate menene riban da ka samu cikin zunubi ina certificate naka certificate na iya zunubi Ina certificate na ka certificate na iya zunubi Ina certificate na ka certificate na iya zunubi Kaga ki kana zunubi babu certificate Menene ribon da ka samu cikin zunubi Ina certificate na ka certificate na iya zunubi Kaga ki kana zunubi babu certificate Menene ribon da ka samu cikin zunubi Ina certificate na ka certificate na iya zunubi to yan uwana maza da mata ina so mu sani da cewa wanda ya mutu ba zai dawo ba wanda yake rayuwa ba lalle ba ne ya rayu har abada me kake yi da rayuwarka kana kalli kana kuma
DJ Julius on the beat.
Waya kira ka ne, waya kira ka ne, waya kira ka ne, Lucifer waya kira ka ne, waya kira ka ne, waya kira ka ne, waya kira ka ne, Lucifer waya kira ka ne, taron yayin Allah, taron Yesu ne, waya kira ka ne, Lucifer waya kira ka ne, taron yayin Allah, taron Yesu ne, waya kira ka ne, Lucifer waya kira ka ne. Kira mu ne, sai ga kai ba kira ka ba, waya kira ka ne, Lucifer kai ba kira ka ba, ai mu kira mu ne, Yesu ne ya ba mu aiki, waya kira ka ne, Lucifer kai ba kira ka ba, taron yayan Allah, taron Yesu ne. Mun kira mu ne Lucifer kai ba kira ka ba taron yaya Allah mu je taron Yesu ne kaga ni mun kira mu ne Lucifer kai ba kira ka ba sam sam waya kira ka ne ayo waya kira ka ne waya kira ka ne Lucifer waya kira ka ne ayo waya kira ka ne ayo waya kira ka ne gaskiya ne waya kira ka ne Lucifer waya kira ka ne ayo naka ne idan muna taro taro ne na yayan Allah idan muna taro Lucifer kai ba kira ka ba idan muna taro shedan samsam baya so ko muna wasi shedan samsam baya so taron yayan Allah taron Yesu ne taron namu ne masu ne taron namu ne taron yayan Allah taron Yesu ne taron namu ne masu ne taron namu ne waya kira ka ne waya kira ka ne waya kira ka ne lucifer waya kira ka ne waya kira ka ne ayya waya kira ka ne waya kira ka ne lucifer waya kira ka ne taron yayan Allah wayo taron yesu ne waya kira ka ne lucifer waya kira ka ne taron yayan Allah wayo taron yesu ne waya kira ka ne lucifer waya kira ka ne
wannan salon yayi gaskiya ne iko Allah madalla
DJ Julius on the beat.
Allah shi ne mai bazuwa to ya kira ka ne tun da baiwan ba naka ba baiwan Allah ne Allah mai bazuwa uwa ya kira ka ne tun da baiwan ba naka ba taron yaya Allah muke kowa da baiwansa wa ya kira ka ne tun da baiwan ba naka ba taron yaya Allah muke kowa da baiwansa na cewa ya kira ka ne tun da baiwan ba naka ba waya kira ka ne Ayyo, waya kira ka ne waya waya kira ka ne Lucifer waya kira kira ka ne Ayya.
waya kira ka ne Ayyo.
waya kira ka ne Gaskiya ne.
waya kira ka ne Lucifer waya kira ka ne ayya ayya taron Yesu ne waya kira ka ne Lucifer waya kira ka ne taron yayan Allah ayya taron Yesu ne waya kira ka ne Lucifer waya kira ka ne idan ana wati shi ma ka ce bai wanka ne idan ana waka shi ma ka ce bai wanka ne ayan kira addu'a shi ma ka ce bai wanka ne kagan ana taka rawa shi ma ka ce bai wanka ne taron yana kowa da kunyansa waya kira ka ne tun da kunyan ba na ka ba taron yana kowa da kunyansa waya kira ka ne tun da kunyan ba na ka ba waya kira ka ne waya kira ka ne waya kira ka ne lucifer waya kira ka ne waya kira ka ne ayya waya kira ka ne waya kira ka ne lucifer waya kira ka ne taron yayin Allah wayo taron yesu ne waya kira ka ne lucifer waya kira ka ne taron yayin Allah wayo taron yesu ne waya kira ka ne lucifer waya kira ka ne
Wani faɗi sanu ban sake tashi ba. Wani faɗi sanu ban sake tashi ba. Domin Yesu ne ƙarfi na ƙarfi na. Domin Yesu ne ƙarfi na ƙarfi na. Wani faɗi sanu ban sake tashi ba. Nace wani faɗi sanu ban sake tashi ba. Domin Yesu ne ƙarfi na ƙarfi na. Baba Yesu ne karfi na karfi na. Ko ina ramin zakoki bishara zani, ko ina damuwa bishara zani. Ta da maki sun afko muna ba za mu ja da baya ba. Ta da mugaye sun zo, mu muna mulkin daga. Domin Yesu ne karfi na karfi na. Baba Yesu ne karfi na karfi na. Some promise for me. aka ba damuwa da shi barnabas auta Rugududu, zagin almasihu ni kenan.
DJ Julius on the beat.
Yesu ne, karbi na, karbi na, Baba Yesu ne.
Limited.
Masu mugun hali aina ne za ku buya, masu kishin banza aina ne za ku buya. Domin ranar shari'a ayyukan kowa zai bi shi, mai mugun hali aina ne za ka buya. Domin ranar shari'a ayyukan kowa zai bi shi, mai kishin banza aina ne za ka buya. Ko ka tana da amsan da za ka baya, ko ka tana da amsan da za ka baya. Banda mai gona zai zo ba da ladan aiki, ko ka tana da amsan da za ka baya. Banda mai gona zai zo ba da ladan aiki, ko ka tana da amsan da za ka baya. Yeah.
bisa ga littafin girmiya sura 33 aya uku ubangiji da kansa ya DJ Julius ce on the da kira beat." ni zan ansa maka zan kuwa nuna maka manyan al'amura masu girma da ban mamaki waɗanda baka sani ba DJ Yan Julius on the uwana, beat.
cikin kowane yanayi mu kira ubangiji zai ji mu ya kuma ansa mana bari ubangiji allah shi taimake mu wannan sako ta fito ne ta wurin yaro mai amfani da lokacinsa wanda aka fi sani da martino bari ubangiji allah ya taimake mu amin a lokacin wahala kana tare da ni a lokacin masifa ba ka taba ka kyale ni in na shiga damuwa yesu kai ne gatana kaunar ka gare ni a gaskiya babu iyaka kai ne allah shedrak allah mai shata a bernego garkuwa isra'ila babu wani mai kama da kai kai ne garkuwa na garkuwa na nasara na baba ba mai kama da kai san kananan ba abin da ya fi karfinka a wannan duniya kai ne uba ga marayu mai gida ga gwamraye karfi ga kasassu mai share dukan hawaye kai ne garkuwana garkuwana na sarana baba ba mai kama da kai in na kira sunanka damuwa za ta kare kai ne dusan ceto na ubangiji ba mai kama da kai garkuwana garkuwana na sarana baba ba mai kama da kai garkuwana garkuwana yesu na sarana baba ba mai kama da kai baba
DJ Julius on the beat.
bane suna mai daraja ya bane masaye masayin da ban kai ba mai nisa in zo ya wayawe baya ya bane suna mai daraja ya bane masaye masayin da ban kai ba mai nisa in zo ya waye su baya zai sa in zo yawaye su baya ba wanda zai sani in zo yawaye su baya don ya bani suna mai daraja ya kira ni ya kadansa ya bani masayi masayin da ban kai ba me zai sa in zo yawaye su baya ya bani suna mai daraja ya bani masayi masayin da ban kai ba me zai sa in zo yawaye su baya
Masayin da kai ba in juyo yesu ba
ba wanda ya isa ya hana ni bin yesu ba wanda ya isa ya hana ni bin yesu saboda wannan suna suna ne mai daraja wannan babban suna ya tada mata tu ba wanda ya isa ya hana ni bin yesu ya bani masaye masayin da ban kai ba me zai sa in doya wa yesu baya ya bani masaye masayin da ban kai ba me zai sa in doya wa yesu baya cikin wahala zan bauta wa Yesu na ko cikin wahala zan bauta wa Yesu na saboda wannan suna mai daraja ya kira ni ya ka gansa ya bani masayi masayin da ban kai ba me zai sa in juya wa Yesu baya ya bani masayi masayin da ban kai ba me zai sa in juya wa Yesu baya
bautan gani do su dadan gani do bautan gani do sai kai mutane gidan wuta bautan gani do su dadan gani do bautan gani do sai kai mutane gidan wuta bautan gani do sai sa mutane hawaye su dadan gani do sai kai mutane gidan wuta bautan gani do sai sa mutane hawaye su dadan gani do sai kai mutane gidan wuta bautan gani do na wannan zamani bautan gani do ya wuce gona da misali bautan gani do na wannan zamani bautan gani do ya wuce gona da misali sanin zuciyar mutum gaskiya sai dai ko Allah amma bautan gani do ya wuce gona da misali sanin zuciyar mutum gaskiya sai dai ko Allah amma bautan gani do ya wuce gona da misali bautan gani do ayo su dadan gani do bautan gani do sai kai mutane gidan wuta bautan gani do su dadan gani do maza da mata zai kai mutane gidan wuta wuta wuta bautan gani do zai sa mutane hawaye su dadan gani do zai kai mutane gidan wuta aya bautan gani do zai sa mutane hawaye su dadan gani do zai kai mutane gidan wuta aya akwai mugun aiki a cikin bautan gani ido akwai mugun aiki sai Allah zai gyara shi akwai mugun aiki a cikin bautan gani ido akwai mugun aiki sai Allah zai gyara shi ba ka gandan adam kaman da gaskiya she mugu ne akwai mugun aiki sai Allah zai gyara shi za ki gari adam kaman da gaskiya she muguwa akwai mugun aiki sai Allah zai gyara shi.
bautan gani do su dadan gani do bautan gani do zai kai mutane gidan wuta bautan gani do yan wasu dadan gani do bautan gani do zai kai mutane gidan wuta bautan gani do zai sa mutane hawaye su dadan gani do zai kai mutane gidan wuta bautan gani do zai sa mutane hawaye
iyaye ne iyaye ne za mu yi da ai service iyaye ne za mu yi da ai service DJ Julius on the beat.
iyaye ne za mu yi da ai service to iyaye ne za mu yi da ai service Mm. gaskiya ne
DJ Julius on the beat.
bauta gani to ya zama rigar wayansu ya in ba su sa shi ba hankalin su bai kwantawa bautan gani to ya zama rigar wayansu ya in ba su sa shi ba hankalin su bai kwantawa kullum sai sabis ni kai ya za a yi da ku in ba ku sa shi ba hankalin ku bai kwantawa kullum sai sabis ni kam ya za a yi da ku in ba ku sa shi ba hankalin ku bai kwantawa ba dai Bautan gani do, suna dan gani do, bautan gani do, zai kai mutane gidan wuta. Bautan gani do, suna dan gani do, bautan gani do, zai kai mutane gidan wuta.
wuta wuta bautan gani do, zai sa mutane Gaskiya hawaye.
ne.
Suna dan gani do, zai kai mutane gidan wuta.
Wuta dai, bautan gani do, zai sa mutane hawaye. Suna dan gani do, zai kai mutane gidan wuta.
Yau zamanin mu fa masu bi sai gyaran Allah mai bautan gani da za ta gan shi sai girman kai. Yau zamanin mu fa masu bi sai gyaran Allah mai bautan gani da za ta gan shi sai girman kai. Sai son a sani ko me sai ya gwada mai bautan gani da Allah ya yi maka fa. Sai son a sani ko me sai ya gwada mai bautan gani da Allah ya yi maka fa.
Bautan gani do, suna dan gani do, bautan gani do, zai kai mutane gidan wuta. Bautan gani do, yan masu dadan gani do, bautan gani do, zai kai mutane gidan wuta. Bautan gani do, zai sa mutane hawaye. Suna dan gani do, zai kai mutane gidan wuta. Bautan gani do, zai sa mutane hawaye. Suna dan gani do, zai kai mutane gidan wuta.
Hey! Daniel ne fatu ge da wuce yaro mai amfani da lokacin samun tino. Nice one. Ayya duniya ba na mu ba, DJ yan Julius uwa.
on the beat.
Mm.
Saint Party Beats.
mu bar kishi mu bar fada mu bar gaba da sada yan uwana duniya ba na mu ba yan uwana duniya ba na mu ba yan DJ Julius on the uwana beat.
masu bi duniya ba na mu ba rayuwa duniya za ta shuɗe rumfan kara hankali Mamma. bisa ga littafin mata sura ashirin da hudu yesu ya bayyana mana alamomin dawowansa ya ce mutane da yawa za su zo su ce su ne kristi sannan za a yi yake yake a ko'ina a duniya ya'ya za su rena iyaye kaunar mutane zai sanye za a dinga aure a ko'ina za a yi gasan gine-gine yan uwana mu lura annabcin nan yau tana cikawa abinda yesu ya faɗa gashi yau tana faruwa mu yi hankali da duniya mu yi hankali da rayuwa ba an fafe gorar ranar tafiya yan uwana mu gane mu bi duniya hankali domin fa ba ba mu da zarafi mu sani wanda ya mutu ba za ya sake dawowa ba sarafin da muke da shi goma mu yi aiki da shi duniya ayya duniyan nan wata rana sai labari mu yi hankali da duniya mu yi hankali da rayuwa mu yi hankali da duniya duniya za ta shuɗe mu yi hankali da duniya mu yi hankali da rayuwa masu bi duniya ba na mu ba hankali mamma duniya rumfan kara wata rana duk za ta rushe duniya mun zo hira wata rana duk za mu wase yadda ka gyara ka tonka haka nan za ka kwanta a kai mu bi duniya a hankali don wata rana sai labari me ya sa muna kishi me ya sa muna doro me ya sa muna takama da duniyan da ba namu ba ina abokanmu da yawa yau ai ba sanan ina iyayenmu da yawa sun tafi sun bar mu takaman me kake da duniya duniya mai karewa ai duk takaman ka ka sani wani ai ya fi ka mu rike juna gamgam domin duniya ba namu ba mu taimaka wa juna don ba wanda ya san gobe mu yi hankali da duniya mu yi hankali da rayuwa mu yi hankali da duniya duniya za ta shuɗe mu bi duniya a hankali domin duniya za ta kare mu yi hankali da duniya duniya za ta shuɗe masu bi duniya ba namu ba rayuwa duniya za ta shuɗe rumfan kara baba duniya za ta shuɗe hankali mamma mu yi hankali da duniya duniya za ta shuɗe
Saint Party Beats.
ya ku yan uwana maza da mata kamar inda kuka dubi yanda duniya ne yake tafiya gani da wane ya isa bishara kamar inda wannan littafin yake gaya mana a zamanin karshe za a yi abubuwa da dama idanunmu suna gani me muke jira ya kamata mu juyo mu dawo wurin yesu tun da saurin lokaci allah ya taimake mu amin suma amin
Saint Party Beats.
DJ Julius on the beat. Julius on the beat. DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat.